أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه الله اليقين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدهدوة daren sha tara yinin sha takwas ga watan sha ɗaya hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai Allah ta'ala muke roƙo ya samu dace a duniya da lahira don tsarkin sunayensa har yanzu dai mana hadisin ba mu karisa ba ko mu shiga in mun gama sannan fihi masail ko dogon hadisin nan da yake bayani akan falalan mutanen da suka mutu da la ilaha illallah ba sa shirka da Allah madaukakin sarki da kuma dogaro wa Allah kadai mun tsaya a hada Musa wa qaumahu ko na'am annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama bayan yi bayanin an nuno mishi al'ummomi mabambanta ya ga wani annabi tare da shi mutum daya wani tare da shi mutane uku wani kuma ba su kai goma ba ya ci sai aka nuna musu wasu tarin jama'a fazanantu annahum ummati sai na ɗauka al'umma na ne wannan su ne masu yawa haka fakila li haza musa wa qaumu sai aka ce mu annabi musa alaihi salam ne shi da mutanensa wa nazartu fa idza sawadun azim sai ga wani tarin jama'a mai yawa na bara bayani satin da ya gabata cewa annabi musa alaihi salam ya samu mutane da yawa amma kuma ya sha wahala saboda kalmomi da suke faɗa masa wanda yake nuni akan annabi musa alaihi salam ya sha wahala ta sa siyasan fir'auna na bashi wahala mutanen shi kuma sun wasan sa shi a gaba na faɗa ina maimaitawa wa ba wani annabi da Allah ya aiko da aka kira sunan shi alkur'ani rabin na annabi musa alaihi salam rabi ko annabi ibrahim alaihi salam bai kai rabi ba wanda annabi Musa alaihi salam ya ninka shi ya ƙara ɗoriya ma akai na farko firauna la'anatullahi alaihi shi ba za a ce ba da tsinon Allah ta tabbata a gare shi ya yi mai siyasa mabambanta a gurare mabambanta daga cikin siyasa shine duk bala'i idan ya samu sai ya ce a je wajen Musa Allah Musa ya addu'a amma in an samu lafiya kuma sai ya ci gaba da barazana cewa idan aka riki wani Allah ban da shi zai yi azaba ko kuma zai yi kuwa mutane annabi musa alaihi salam sun yi mai ba daidai ba har kala daban-daban kana iya cewa sama da su biyu ko so uku ma annabi musa alaihi salam ya tafi yin gane da allah maɗaukakin sarki kafin ya dawo samiri ya riga ya sassaƙa musu gunki na ɗan maraƙi ya ce musu haza ilahu kuma ilahu musa fanasi wannan ba cikin mutanensa ne aka samu wannan shi sa sunan da har yanzu kuma yana ciki rikinci ba ake samu galibi tsakanin 'yan kwamiti da malamai da suke karantarwa wani lokacin galibi shi abin da malamin yake a kai daban abin da kuma su waɗanda suke tare da shi suna a kai shi daban wani lokacin babu yan an samu ɗan rikici ya je wanda zai je dawo kuma wani ya kafe a kai yanzu kaga samiri fa da kanshi ya ce basurtu bi malami surobe fa kabattu kabda yana cikin mutanen annabi musa amma kuma baya tare da annabi musa shi a baki ya yi imani a lafiya ana tafi yana cikin tawaga amma kuma shi harkar bai mai ba ya kamata munafiki amma baka ce mishi munafiki a wancan lokacin saboda yadda abubuwan suke dan bambanci da na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi dai tsinanne ne kawai ta kaice annabi musamman da kanki yace fa ma kadbuka ya samiri kala yace basurtu bi malam yabsurun fa kabattu qabda yace kala za fa inna laka fil hayati an taqula la misasa kawai yanzu ka tafi dai kawai samiri kaga abin da yawa annabi musa bayan tafiyan shi ya juya al'umman ne har suka su kashi biyu lokacin da annabi musa zai tafi ya ce ma harunu khalifa fi qaumi wa asli wa la tattabi sabilal ya ce annabi musa ka zauna a madadina ka kula min da su kar ka bari su ba hanyar da ba ita ce ba kafin ya dawo kuma an juya kansu so kaga annabi musa ya sha wahala da dawowa ya jefar da allo ya kama gashin dan uwan shi yana jan shi annabi haruna ya ce ya haka na barka ka kula da su kuma na dawo na tare da su suna botan goma tare da fa tun kafin ya dawo dama Allah ya faɗa mishi ya ce ma Musa mutanen ka sun juye fa amma da ya dawo ya ga yadda ake botan dan marakin sai hankalin shi ya ƙara tashi sai ya jefi ko jifa da wato Allah nashi kaga wannan tashin hankali ne annabi haruna alayhi salam yana sakin mun kai kar a ce ga su can suna fada a rana shine falatu shammid bi al'ada fala taj'alni ma alqawmi zalimina yace annabi musa kar a hange mu a can a ce ga harunan nan fada shi da musa can suna fada yan uwan juna sai ya sake shi bayan ya bashi uzuri cewa khashita an taqula farraqta baina bani isra'ila wa lam tarkum qawli na ji tsoron karkace na raba kan mutane ne amma na musu wa'azi Allah da kanshi a cikin suratul taha yace wa laqad qala lahum harunu minkum ya qaumi inna ma futuntum bi wa inna rabbukum Allah yace mutane na an fajar rabe ku ne wannan abin da ah, Samiri ya kawo ba shine Allah Musa ba amma duk da haka suka ce mu ba ba za mu bari ba a tayar ja ilaina Musa har sai Musa ne ya dawo yace mana wannan ba shine Allah shi ba su kaga musa alaihissalam ya je dawo ya tarar da sabon aiki to su ba mutanen nashin ne kuma aka ce su shiga garin nan fa suka ce ba za su shiga ba cikin suratu ma'ida wai nan ka gane wahalan da ya sha wa mutanen nashi duk da ya samu jama'an da yawa amma fa an jayi na cewa fa suka yi sun roƙa ne amma Allah ya ce su shiga garin fa sujjadan su shiga suna masu juda akwai kisan a cikin suratul baqara amma mai tata a cikin ah, suratul ma'ida na an yi bayanin ta a cikin suratul a'rafi wurare mabambanta game da cewa su shiga garin kaga na wayi kila da su kula hadhihi alqarya na bakara kenan kila hadhihi alqarya na arafi kenan duka an ce musu shiga ne amma shi abin da ya fitowa fili na kin biyayya nasu shi kuma yana cikin suratul ma'ida ne da Allah madaukakin sarki ya ce wa iz qala musa liqawmi dhkuru ni'matallahi alaykum iz ja'ala fikum anbiya wa ja'alakum muluka wa ataakum ma lam yuti ahadan min alalamin annabi musa saboda ya san hali sai da ya fara tuna musu ni'imomin da allah ya musu lokacin da za shi gaggaru da ya san taurin kai da kuma kangarewa irin na banu isra'ila wato duk wanda yake tunanin ba yahudi zai bar shi fa yana wahala ne kawai duk mutumin da bai bar uban shi ba zai bakka ba wanda bai bar nashi ba zai bakka ba ya sa a sun sa annabi ya kuba kuka har san da ya makance su ne fa ubansu wanda ya haife su ba suka sa shi wannan to kai fa sannan ba abin ba da ya hana su bi annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alaihi sai kawai saboda ba kabilansu ba shi ne kawai dalili amma duk abin da za su kalla su ce wannan shi ne muhammadu sallallahu alaihi wa wala duka da shi sannan kamanta tuna maka da jifa abdullahi dan salamun da maza salama ya ce waye a cikin ku suka ce a shi fa malami ne kuma dan malamai jinin malanta su gado ne gidansu ya ce da zai ba addinin da na zo da shi na musulunci za ku ce haba mu ma mu bi ka balle malamin ya buge labule ya fito ya yi kalmar shahada ta kafa ba shawara da kowa bakinsu ɗaya suka ce jahilin cikinmu ɗan jahilan cikinmu su fa gidansu ba su taɓa karatu ba ba fa an ce ne ba za mu je mu shara mu dawo a saboda tsaban kiyayyen nan da yake nan annabi musa ya ce ku tuna an sanya annabawa mafi yawanci a cikinku don ba wata kabila da take da rabin abin da banu isra take da shi na annabi kwata ma babu ya ce waje halakun muluka ya sanya ku sarakuna kai wa atakun malam yuti adam a zamaninku da an ba ku abin da ba ba wasu ku ba tunda ko a rankin ne na nubuwa ai shine namba 3 annabi musa ba shine namba 3 daga sayyidul wujudi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ibrahim alaihi salam sai annabi musa dama inda ake dan kaiwa da komowa shine tsakanin annabi Isa alayhi salam da annabi Nuhu dama su biyar ne ulul azmi na rusul da Allah ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi kai koyi shi fasbir kama sabar ulul azmi na rusul wala tasta'jil lahum dai to ai kaga ya tuna musu ni'imomin da ya musu ne sai ce ya qawmi dukhul ardal muqaddasata allati kataba Allahu lakum wa tatadu ala adbarikum fataqalibu fasirin yace ku shiga garin da aka ce ku shiga kar ku juya baya ku ce ba za ku yi kaga duk wannan lallaban da yake musu ya san hali ne aka tura wakilai aka ce su je su ga me yake ciki amma suka dawo kan su fada ma kowa komai sai dai sako wa shugaba annabi Musa alaihi salam suna dawowa suka zo da labarin cewa wannan mutanen ba za ku yi fada da su ba manya manya ne waye waye duk mutane suka karaya karshe dai annabi musa alaihi salam suka bashi da yan tsirari su biyu da suka boye maganar su yusha suka ce qala rajulan min alladhina yakhafuna anama allah alaihim adkhulu alaihim albab fa idha dakhaltum fa innakum ghalibun wa ala allahi fatawakkalu in kuntum aya ta karshe kenan wannan shafin su biyu suka ce kun tsoron allah ko ku shiga gari allah zai bada nasara saboda wasu mun suka manta ne fa yawa fa baya nasara taimakon allah shi ke yin nasara duk ya kuka da zaka kalla wanda aka yi nasara din zaka galibi an fi karfin musulmai in dai a yawa ne amma kuma Allah ya bada nasara qalu me suka ce qalu ya musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fa za ba anta wa rabbuka fa qatila inna hauna qa'idun suka ce annabi musa ba za mu shiga ba in dai waɗannan mutanen suna ciki ka je kai da Allah naka ku faɗa mu muna tsaya nan waɗanda suke wannan maganan fa ba fa arna ne da suke ce ma annabi musa kana kan bata ba a'a waɗannan sahabban Musa alaihi salam ɗin ne wanda suka yarda la ilaha illallah Musa rasulullahi kun dan gane magana to in waɗannan sun ma annabi Musa wannan to shi kuma Fir'auna ba kun gane dan bayanin shi nashin ne suke cewa lan nadkhulaha afatan ko da wasu ne aka ce abadan kai ka san baka neman fassara ai ma ja mu fiya fa zahaba anta wa kai ka je kai da Allah nan ku fada kai inna hauna qa'iduna to shine ya daga hannu yace rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fa farq bainana wa bainal qawmil fasiqin Allah daga ni sai Harun shikenan wanda muka yadda zamu shiga ka raba kanmu da fasik ai baka ji ya ce kafiri na ba shi fasiki abin da ake ce ma fasiki a musulunci shine wanda ya ka fita daga da'a wa Allah kawai shi an gane magana mu kuma fasiki a wurin Hausawa kasan shi wato divination din it divide into two categories ko ya kasu kashi biyu akwai hausawa nasu tarifin ma'anansa a wurin shigo akwai kuma na musulunci shi kuma a mahanga na musulunci inda munafiki a wurin bawaje shine ku yi magana ya dauka ya kai can haka ne ko munafiki kuma a mahanga ta shari'a shine kala biyu ne akwai wanda yana cikin tafiyan shi bai da tafiyan ba an gane magana akwai kuma karamin munafiki wanda yake a ƙarya saba alkawari da sauransu shi ma munafiki ne amma an ga musulunci amma an ga musulunci sunan wannan shi annamimi ne mai hada guri yawa to kaga shi kuma amma an ga irin na bahaushe in kaji ya ce wani fa munafiki ne yana nufin ɗaukan magana yake kai wani guri ba haka bane to yasa na tambaye mu tarihi idan bahaushe ya ce wani fasiki ne me yake nufi yawa to kaga ni ko to kuma fasiki amma shiga na musulunci makaryaci ma fasiki ne mai cin amana ma fasiki ne mai saba alkawari ma fasiki ne mai gulma ma fasiki ne fasiki shine fasiki ne abin da ake nufi da fasiki a takaita shine al-khuruj an ta'a shine Allah subhanahu wataala ya bamu labari cikin suratul kafi yace wa idh kunna lil malaikati tudu adam fasajadu illa iblisa kana min al-jinni fa fasaqa kaji shi ma fasikin ma ba wace bai iya kawo nashi ba an ce fasiku ne ya ce fasiki kun gane magana ka gane fa shi balarabe ne ma kalmar ba da ake amfani da shi ai Allah ya ce wa iz kunna lil malaikati sujudu li adam fa sajadu muka ce wa malaiku ku sujuda wa adam baban mu kenan kai mun samu fa mala'iku waɗannan duka aka ce su fada san babanmu ai idan babanka ya samu ka samu ba haka bane duk daraja kuwa alhamdulillah Allah ya ce sai dai iblis dama shi yana cikin jinsin aljanu dama jinsin mu ba ɗaya bane fafasaka kaji kalmar da Allah ya kira ta yace sai yin biyayya shine al-khuruj an ta'a shi sai ya fita daga wannan biyayya na sujuda bai fi ba to shine kalmar fasiki wanda ya fita daga yi wa Allah biyayya makareci ya fita ne shi ba ba fa ya fita musulunci ba karfa ce magana fa wanda ya fita daga da'a biyayya shine abu abin da Allah ya ce ko to shi sai ya ki shi wannan abin da aka ce kike na ya zama fasiki a mahangana shari'a ba a mahangana eh ya shiga amma mu mun takaita ne ka gane magana me sata barawo kenan go fasiki ne dan fashi da makami fasiki ne azzalimi maha'inci fasiki ne mai gulma ma fasiki ne wane ne fasikan da yawa Allah ya sa mu dace kun dan gane so mu koma can قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي ففرق بيننا وبين القوم الفاسقين جاء النبي موسى عليه السلام يتكافرين بقى قال sai Allah ya ce fa innaha muharramatun alaihim 40 sana to haramun ne su gagarin shekara 40 na ba su yatihuna fil ardi zasu ta makuwa an dai makuwa ko sai ka kusa gurin sai kai haka ka baude ko to wannan bala'in ya nabi Musa a cikin ta Allah ya mishi wafati koma ga Allah ka san ko dai ba zai tafi a cikin arna suna ta rayuwa ba sun ja mishi kenan Allah ya ce wa taqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa cikin suratul lamfali Allah ya ce ku ji tsoron bala'in da in ya zo ba masu laifin kaɗai ba wani ma bai san me ake ciki ba za su shafe shi kaga annabi Musa bai saba ma Allah ba tunda ya yadda zai shiga ina garin shi da annabi wa ne Haruna amma sai Allah ya hada su gaba ɗaya kawai sai aka yi kuɗin goro shikenan su kama hanya kamar sun kusa kawai sai su bude nan gurin yace shekara 40 za su yi wannan aikin a cikin wannan rayuwar ne annabi Musa Allah ya karɓi kayan shi ba ku ai sun ba shi wahala ai to irin waɗannan suna da yawa kamar misali a ce lokacin da ke cike cikin suratul shu'ara lokacin da fir'auna ya taso su a gaba inna haula'i la shirzimatun qalilun wa innahum lana lagha'iz wa inna la jami'un fa'akhrajnahum min jannati wa uzu wa qulu wa falamma tara aljam'ani qala sabu musa inna lamudrakun lokacin da suka hango kura fir'auna da tawagai suka ce annabi musa mun shiga uku ai za a riske mu kuma za a kama mu kuma dama sun san target din kisa ne kawai قال كلا إن معي ربي سيهدين في سورة الشعراء يتي الله نتردني زي ياسم هلن دمكي تشكما زي من مفتا الله يتي فاوحينا إلى موسى ندرب بأصاك البحر مكتي ساسا داك دوكي روك yasa ya san ya duka famfa laka fakana kullu firkin ka qaudil azim sai ga hanya ta fito wannan ya san dare kaman irin tsauni din nan nan ma bangaren ya san dare kaman tsauni ma'ana tarin yashi a cikin ruwa sai hanya kawai sai Allah ya musu mafita to amma ba wai da aka haura ba wai ba da aka haura Allah madaukakin sarki yake cewa bayan sun haura kuma wai suka samu waɗansu suna bautan gumaka suka ce ji Allah na ilahan kama lahu ko ba an tsira da kyarwa an hauro fir'auna an kaje shi ba sun sha da kyarwa kuma an haura an ga wasu suna bautan wani Allah nasu na rataya suna ta kewayawa suka ce Musa mu wasa mana wani Allah a ƙasa mana kako wani magana ne sabo ai me yasa ba su nemi taimakon masu waɗancan Allah ba sai suka nemi na wannan wahidul ahadu sai da aka gama to in waɗanda suke tare da shi sun bashi wahala kun gane maganan kuwa to waɗanda kuma ba sa tare da shi ba su ne mun babu aula ko Allah ya sa mu dace to yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a ranan da za a je yakin Badar bayan ya kira sahabbai ya shawara da su cewa gashi na ji labarin Abu Sufyan da kayan kasuwanci da wasu 'yan tsirarin mutane za su wuce ta kusa da garin madina su koma maka kuma dukiyar nan galibi namu ne kai ba ma galibi ba duka namu ne hada ɗoriya ma wanda aka kwace ma sahabbai shi a garin makka na gidaje da gonaki da da har da zalla kudin ma an ansa to shi ne ya ce mu tare su mu dan rage zafi sai ya ce amma sharaɗi ba dole in gane magana ba wanda aka ce dole sai ya je badar shi yasa ka'ab dan malik bai je badar ba yake cewa ni ban je badar ba kuma jama'a an fi kururuta badar ma a ce wanda ya je badar shi na daban ne kuma haka ne tunda ko a mala'iku wanda suka je badar yakin badar su ba na daban ne a cikin mala'ikun ma a cikin sahabban ma suna da falala nasu kare ya ce to amma ai badar ba a ce dole ba kaga ya fito da maganan ko shi kab dan malik hadisi shi in baya bukharin ya ma nisa ka duba kitabu babu tauba a cikin riyadus salihin farko farko riyadus salihin ya ce ko da dai an fi yawan faɗan ma cewa badar badar badar na ce ban je ba amma annabi ya ce dole ba zaɓi aka bada to da suka yi shiru ba su ce komai ba su sahabbai kenan ko sai annabi ya ce to saboda annabi musa ba ya ce a shiga gari ba na shi mutane mai suka ce ba za mu je ba ka je kai da allan naka ku yi faɗan ko sai shugaban kabilar a khazraj ko ausu na madina sai ce ya rasulallah mu ba za mu ce maka yadda mutanen numusha suka ce ba mu ba za mu ce ka je kai fadan kai da allanka ba ba yaƙi yanzu a je ba ya ce muna cewa ne faza an tawa rabbuka wa nahanu inna qatiluna ya ce mu muna cewa ne ka je kai annabi salama da allan naka da mu gaba ɗaya za mu yi yaƙin mana za mu taimake ka haka suka fita 313 kaga ya nashi sun yi biyayya ko yawwa sannan kuma lokacin da aka saukar da lillahi ma fi samawati in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi wa yaghfiru liman yasha wa yadhu wallahu ala kulli shay'in shafin karshe a cikin suratul baqara ko ayan da daga ita saura ayoyin amana da na karshen la yukallifullahu haka to da Allah ya saukar da wannan kaga sahabbai sun je wajen manzo sallama suka ce ya rasulullahi duk abin da aka saukar maka muna iya yi amma dai wannan yayi nauyi ma'ana sallah zakka azumi aikin haji wannan duka normal mutum zai iya yi wannan amma dai a ce mutum ya saka a ran shi ya so ya saba ma Allah bai fa saba ba amma a ce a kiyama sai an ansa sai ya ansa tambaya kun gane magana Allah ne ya ce san mai da kasai duka nashi ne ko ku bayyana abin da ke cikin ranku in tudu ma bi autugubu ko ku bayyana ko ku boye yuhasibukum billah Allah sai ya muku hisabi kun gane zancen zuci ko lokacin ba kakan zauna ka lissafa ba wani ko ni ko shi ka gama duk tsabawa kuma sai ka koma ka huce kuma sai ka sake ta to shine ayan tana cewa wannan kullewan da kai baka aikata ba go to sai ka ansa tambaya shine suka kai dan adam yakan zauna ya lissafa fa daga baya kuma ya ce ya fasa bai yi wannan abun ba kuma an ce za a kama shi da shi suka suka ce ya rasulullahi wannan da ya ƙarfin mu gaskiya amma sallah da kazumi wannan duk sauran bana eh amma dai wannan kam sai annabi saura ce yanzu ku faɗa min irin yadda mutanen annabi Musa suka faɗa na'am lokacin da aka zo musu da attaura na'am annabi Musa ya gama karanta musu tsaf suka ji attaura suka ce samina wa asaina kaji mutanen Musa alaihi salam suka ce sakon Allah na attaura mun ji amma ba za mu yi aiki da shi ba wannan ba wanda suka yi imani da annabi Musa ne ba suke baɗe ba kusan kuwa ya aiki a an gama karanta a tauran from koba to koba min gilabi na gilabi mana daga bango zuwa bango sun ji sakon Allah eh mun ji mun ji samina to amma wa asaina a ba za mu bu ba suka suka ce manai Musa shi kuma Allah da ya bi zai ce sai ya daga dutse ya sama ya musu inuwa da shi tukunna ya ce ku zuma ataina ku dole ku yi aiki da shi shine suka yi sujuda rabi na kallon dutsen saboda waɗancan su ne fa yahudawa kuma su ne jikokin sawa yanzu kun gane magana wanda suka yadda da shi a matsayinsa na sahabban shi suke ba shi mene to kaifa za su baka tuna da inda bai hude na gaskiya ne mabiyin na gaskiya ne in ka zagi annabi musa sai yadda karbin shi ya kare sai da ka zagi annabi muhammadin shi sallallahu alaihi wasallam suwa yahudawa daga kan annabi musa zuwa baya normal ne wannan duka su annabi shu'aibu annabi hudu annabi salih annabi adam annabi duka sun normal ne kamar yadda kirista daga kan annabi isa zuwa baya shi normal ne rikici shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to haka ne su ma to su da suke proudin da annabi musa alaihi salam to kuma gashi an zo da attaura an gama karanta tsab kuma sun ce samina wa asaina su din fa su ne aka ce maganan abinci suka sa annabi isa alaihi salam ya roki allah aka daga aka ce a kawo musu abinci a ce badar ajiyar na jima kuma suka koyi shi dai zai ce musu yadda kullum wasu ya wuce a sa wadannan za a samu matsala kuna ɓoye wato shi ne allah ya mai da su buroyi aka halaka shi sa zaka suke cewa wai asalin ɗan adam wai buri ne bindin ne yanke da wai da wai su yayansu da kakannin su an mai da su buroyi ba ƙarya ba ne matansu da maza saboda laifinsu allah ya samu dace to mu koma can kaga mu muna magana mu sallama ne an gane ko shi nagi sun ce same na mene wa dana za a je badar kenan ko aka sake zuwa da lillahi ma bis na ali imran ne lillahi mulku samawati na bakara lillahi ma fis samawati an gane ko shi wata shafin second to the last ne na ali imran shi kuma wannan shafin karshe ne Allah ya ce in kun boye abin da ke ran ko ku bayyana duk zan muku hisabi akan shi sai dai za a gafarta mu wanda aka gada mu a gafarta mu ai azaba mu wanda aka gada mu ka san ku akwai magana ai to shine suka zo su sabai suka ce abin yayi tsauri da yawa kaga ya dan so kama da na wancan haka ne amma bai kai na wancan ba saboda zuwan ta sun ce ne kawai ba za mu yi ba su kuma suna neman mafita ne ai haka ne sai sama yake cewa yanzu ku faɗa min yadda mutanen Nabi Musa suka ce shine yana nufin sun ce saminawa yauwa suka je sai maza su ya ce walakin kulu kuku ce ne samina wa dana ai ka ji sha'awar amanar rasulu ko yau ku ce mun ji sakon Allah na lillahi mafi samawati ko wa dana kuma mun yi biyayya suka tafi gida suna faɗi ka ji masu biyayyan ko sun daga nan sai Allah ya ce ma Jibril alaihi salam zo ka je yasa ranar da za su saukar da amana kai mala'iku da suke dauke da wani kalan haske tunda Allah ya yi sama da ƙasa ba su taba kowa duniya ba sai ranar ai daga wannan na lillahi ma fi sama kana gan wallahi ala kulli shay qadir sai amana ne to a zuwa bakin nan sai aka saukar da shi a haka wannan amanan kuma aka saukar da ita daban kun dan gane annabi sallallahu alaihi wasallam ce wanda ya karanta amanar rasul zuwa karshe din nan dare ya ishe shi to nan ne malamai suka baje koli kowa yana gwanin fara fahimtar shi kasan manzo sallallahu ya faɗa ya ce utitul jawami an bani dunkulallen magana in yi ɗaya sai kai littafi misali ni sai kai littafi ba ni na faɗa fa an gane shi annabi da ya ce ne an bani dunkulallen magana ma'anar sai sai magana guda ɗaya in ka kalle ta ta kowane gefe na iya ɗaukan ma'anan misali kuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani sahabi ya ce ya rasulullah kai mun wasiya sai ce la taga da kada kai fushi bayan an kwana biyu na bawo shi ya sake dawowa shi yana ganin wasiyar ta yi kada sai annabi ya sake kallon shi ya ce kada kai fushi sai da galibi fushi yana jawo duk wannan dusharrin duniyar nan fushi galibi yana jawowa kun gada magana ya yi zaɓa asun takin action lokacin da ya fushi saboda galibi abin yana muni ne to kaga ai ya faɗa mishi kar kai fushi ne amma ai ya ɗauki ma'ana da yawa ko so irin shi ne maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce ku ce samina wa ɗana to sai ya ce wanda ya karanta amana rasulu a dare ta ishe su wasu malaman suka ce ta ishe shi ko da bai tashi ya yi sallan dare ba ladan da zai samu ya isa wasu kuma suka ce da ya ce kafata ya ishe shi to ya ishe shi kariya daga sharrin mugaye an gane maganan sau da ranar da aka saukar da ita da mala'iku ne cike ta ko ta ko ina amanar rasulu zuwa ƙarshe kaga ai da suka ce samina wa ɗana su wannan shine suke ta maimaitawa ba wai shi wancan Allah ya ƙara kawo shi a cikin ayan an gane tare da ba ma haka ya tsara ƙur'ani shi kun gane magana to amma shi ne yace ku ce zamina wa ɗana suka ci gaba da cewa to sai aka zo da amanar rasulu la yukallifu Allahu nafsan illa la ma alaiha rabbana tu'akhidna in nasina to shi ne sai aka yafi aka ce waɗannan an wuce wurin ma'ana idan bawaye niyan zai wani abin da ba daidai ba sai ya fasa lada ma zai samu ga kuwa ya yi canji a ko alhamdulillah haka annabi ya faɗa ya ce wanda ya shirya zai yi wani abu wanda yake mara kyau ne sai ya ji tsoron allah sai ya fasa kaga a can ya kulle ko ya ce to za a rubuta mishi lada cikakke wanda ya yi niyyar mugun abu laifi kenan ko kuma sai ya aikata annabi ce za a rubuta mai zunubi kwara daya ya ce wanda ya niyyar alheri kuma sai ya samu ya alheri to niyyar kawai za a bashi ladan shi alherin kuma a bashi an gane maganan ba ku gane ba fa na farkon an ce ya yi niyyar shari ko sai ya ji tsoron allah ba fa akwai ta wadannan cike shi fa ba fa mutum ya so ya yi fa ya yi ya yi allah bai bayi sa'a ba ya ce to ai dama an ce a ba wannan ba ne kun gane bambanci ko ka san wani zai tafi yana cewa ya so ya kaza bai samu yayi ba ai ma ya zamu bashi lada a a ana nufin mutum ya ji tsoron Allah Allah ya shirya mu to shine to kaga falalan Allah Imam Nawawi da ya kawo wannan hadisi a cikin Riyadus Salihin sai ya ce kaji ikon Allah wannan ba musulunci ne ake wannan ba wannan ba a ce kai niyyar zaka yi laifi baka yi ba don Allah ka bari Allah ya ce ka rubuta mai lada kun gane magana mutum yayin niyyar zai aikata saban Allah kuma ya saba ma Allah sai ce a rubuta zunubi guda daya yace wanda ya niyya alheri kuma ya alheri za a nan za a bashi lada daya a maida ita goma a sake ninka ta yasa suke cewa madaran wanda ɗaiɗaiɗi shi ya rinjaye goman shi zunubi fa idan mutum ya daya ya ƙarya sai a rubuta mai zunubi daya idan ya yi saba alkawari sai a rubuta mai zunubi daya idan ya sai a rubuta mai zunubi daya har guda goma shi kuma fada zai subhanallah ko sai a rubuta mai lada goma mun ku aida ne lafiya lafiya ne wanne kamata a ce rinjaya ladan ko zunubi amma dai Allah dai tausaya mana mu koma can na dan kawo mana ne a dunkule duk tare da Annabi Musa ya samu jama'a amma ya sha mene ya sha wahala Allah ya sa mu dace yake cewa sai bai za sawadun azimin sai ga jama'a masu yawa fakila li aka ce min hazihi ummatuk waɗannan su ne al'ummanka wa ma hum saba'una alfan tare da su akwai mutum dubu saba'in abinda ake nufi fa a cikin tantanan jama'an ne akwai mutum dubu saba'in ba wai dubu saba'in ne al'umma manzala sallallahu alaihi wasallam ba tare da annabi musan ba a yi maganin wai ko sun kai dubu saba'in din ko ba su kai ba a an dai ce tari ne mai yawa kawai kun gane maganin kuwa su shine ya ce a tare da su akwai mutum dubu saba'in waɗannan kamar misali kamar ka ce irin baƙin gashi na ne a cikin farin sa su waɗannan a cikin al'umma zalis salama ɗaya ne can ɗaya can ɗaya can ɗaya can waɗanda suke da wannan rankin ɗin na shiga aljanna babu azaba babu hisabi Allah ya sa mu cikin su eh ko da ka ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sabaka ka biya wa kasha ana nufin an riga an gama kullago ba a'a Allah ya sa mu dace sai manzo Allah sallama yace baqila ummahum sab'una alfan yadkhuluna jannata bighayri hisabin wala adab thumma nahada sanna annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama ya yunkura sai ya miƙe kenan fa dakhala manzila ya shiga gidansa so irin wannan manzo Allah sallama yakan yi wani lokacin ya zo ya samu sahabbai suna zauna ka sai ya tambaye su me ake ciki saboda ya musu karatu kamar wata rana ne yazo zai wuce sai yake cewa firan me yake yi anan suka ce a kiyama ne yake ta lissafi su sahabbai kenan a junansu shine har yake ce musu inna halan ta kuma ta tarawna asr ayat kiyama ba za ta tsaya ba sai kun ga manyan alamomi ayoyi guda goma shine fa dakhal fa zakarat dajjal wa dakhan ay dukhan wa dajjal wa dabba wa nuzul isa alayhi salam wa yajuj wa majuj wa tulu shams min maghribiha wa salasa khasf khasf min masr wa khasr bil maghrib wa khasr bi dhalat al arabiyya wa nar takhruj min al yaman takhruj an nas ila al mahsaf ya ce musu ai kaga ya ga wucewa ne ya ga suna fira yake cewa firan me ake yi suka ce firan kiyama ne muke ta lissafi ya abin zai kasance annabi ya ce in dai kiyama ce ba za ta tsaya wannan a zaunar da ita a yi hisabi a yi wa'ai komai ba sai kun ga alamomi guda goma ya ce akwai hayaki akwai dabba akwai dujal akwai ya ajuju da majuju akwai saukowar annabi isa alaihi salam akwai fitowar rana ta inda take fadawa akwai girgizan ƙasa a gabashin duniya da yammacin duniya da yankin laraba sai ce to cikon na goma kuma wata wuta ce za ta fito daga yaman a wani riwaya za ta kora mutane filin kiyama waɗannan su ne idan ɗaya faru kawai shi kenan an gama aikin gama ya gama ba ku gane ba aiko annabi muhammad sallama alama ce ta kiyama amma karami ɗauke ilimi alama ne na kiyama amma karami kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka asnibatul buktul ma'ila la yajid nari hal janna wa inna riha la yajid min masilati kaza wa kaza shi ma alama ne da annabi yake cewa mata waɗanda suke sun sa kaya amma tsirara suna tara gashin kaya suna juya shi kamar raƙumin da ya kwana biyu ya tsufa haka tozon shi ya kwanta an gane ya ce wa rijalun mawon su ya tsina diribu na biyan nas wasu mutane kuma da sanduna suna dukan mutane ba laifin zaune ba na tsaye ya ce ni ba ban gansu ba har yanzu sun fani min ahalin nari ba haka ya ce farkon hadisin ya ce kalan mutane yan wutarin guda biyu ni har yanzu ido na bai nuna mun ba ba kaga ya nuna za su faru kuma yanzu sun faru din an gane magana to duka waɗannan alamun tashar kiyama ne ƙanana amma su waɗancan suka ce tsinkewar carbi ne idan wannan ya faru to wannan zai faru ne kan ma'ana idan fitowar ranar ce farko to tana fitowa dujal kuma sarkan jikin shi zai zube dama idan lokacin yayi sarkan ne yake zubewa ba ba wai kwance shi ake yi ba in ba ka masu bautan dujal ai suna da suna ta dudduba suna ta sa na'urar su gano inda mai gida yake su bautan dujal suke yi su akwai su a cikin yahuda most of them masu fi yawa ciki dama annabi sallallahu alaihi in kana neman ka ji wannan bayanin dalla dalla ka duba littafin hadani sunni haya wani sayata wani hayatul alam na Muhammad Hassan ta kai ka mutafi dan fi girman Qur'ani a yanayin fallaye amma bugun zamani ne ma'ana yanayin rubutun ba a cakudau ne a cinkushe ba haka an gane so yi bayani dalla dalla akwai magana akan waidu jan ne farko ko fitowar rana ta yamma amma kowannensu wanda ya fara faruwa ya kawo hadisai to ɗaya zai biyu ba idan dujal ɗin ne zai fara to ran nan saboda shi ma alamun fitowar nashi aiko annabi muhammadu sallallahu to kaga ko ana maganar 1400 plus ne ba haka ba ne to aiko annabi sallama saboda ta yi mu dare da ya ji hadisin cikin musul ai kaga ya ce mishi wai an turo wannan na ƙarshen zuwan shine ahmad ke an gane maganan suka ce an turo shi su yake cewa to ya yi hijira ya koma taiba shi dujar yake tambayar su ya hijira daga makka ya koma taiba saboda shi ya san madina da taiba ne shi annabi shi ya sa mata madina ita asalin sunan garin kuma ya siri ba ne abinda ake nufi da taiba shi ne mai daɗin zama suka ce ya yi hijira ya ce kogi kaza har yanzu ana bar ruwan suka ce ya ce to ya kusa ƙonewa shi ma'ana duk yana da information haka saboda yana da jassasa wata dabba ce take kai mai duka information amma kuma ita ba za ta iya kwance shi ba ko ina jikin shi sarka ne kuma kato ne saboda ana rage halittar dan adam a hankali a hankali ne kun gano magana saboda shi fa dujal din fa yana cikin jinsin ƴaƴan adamu fa amma Allah subhanahu wataala tun da ya sama da ƙasa inji manzo Allah bai halicci mugun halitta mafi sharri irin dujal ba babu kakace min shi dan ni hadisin na faɗa maka ka duba zadul ma'at biyadi khairul ibad ita kuma tana da volume ya kai hudu to volume din farko ma'ana littafin na farkon haka mujalladi Allah ya sa mu dace to kaga in mushahid din mu anan kaga annabi ya ba su karatu sai yin kula shiga gida ko to wani lokacin kuma idan suna zauna haka suna tattaunawa ma yakan zo ya ji me ake cewa saboda ya kare su Allah ya sa mu dace so shine annabi sallallahu alaihi wasallama sai yin kula sai ya shiga to su kuma a matsayinsu na ɗaliban ilimi ba za su masu wasa kwakwalwa shi ne suka yi wannan fahadar nasu mutane suka yi ta kutsawa to bayan motsa mazan salama da ya shiga biyu la'aika game da waɗannan in kun lura su ba target ɗin su tarin nan tunda duk gaba ɗaya tarin nan nashi ne ma'ana mazan salama ba ya ce baƙiya ni ba sai aka ce mu wannan su ne al'ummanka nan da nan haka duka tarin su ai a cikin su ne akwai dubu saba'in to ai zuwa hankalin su bai koma na sauran ba amma waɗannan baƙin gajin a jikin farin sa wannan wato rankin din a cika shiga aljanna babu azaba babu hisabi wucewa kawai shine suka fara surutu akan waɗannan ana tattaunawa shine har suka ce wa qala ba'dhum fala allahum alladhina wulidu fil islam aka fa qala ba'dhum ko fala allahum alladhina suhibu rasulullah sallallahu alaihi ba ma ke waɗanda suka zauna tare da manzon sallama a farkon tafiya ne mun ce in an ce suhibu na ana nufin yan farkon ne in ba haka ba ai duk wanda ya kai imani da manzon sallama a gaban annabi ya musulunta koda daga ranan ya koma kauye sunan shi sahabi kun gane maganan in dai ka karɓi musulunci a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka gan shi kenan ko to ko daga ranar baka sake ganin annabi ba ka koma ƙauyen ku ka rayu sunan ka sahabi in ka kawo hadisi za a ce sahabin annabi ya ce ya dan fito yau amma kawai dan baka zo ka karba ba ko da ka rayu a zamanin annabi shi kuma baka cikin sahabbai in ba ka ba wai tsirkanin abin da yana ke zama sahabi kenan yana da rai annabi yana nan amma maman shi yake kula da ita yana kulawa da rayuwanta har annabi Allah ya mishi wa fati bai zo ba shine wanda yake da wannan rankin din duk abin da ya roka maka a duniya ka samu wannan daga bakin sayyidul wujudi ne sallallahu yace idan kuka ga uwai sirkarni ku ce roka muku Allah yana ce musu Umar ka san ku ai an gama su sayyidina Umar ne yake cewa in ku ga uwai sirkarni mai maganan fa shine sayyidul wujudi fa shi wanda shi shi babu irin shi ko amma yana ce kaga shi shi ya isa yin roƙa musu aiko kuma yana roƙa musu ko amma ya ce yin kuka wasu ka nuku ce muku addu'a kasan ku wai ya gama samu har ya ba su alamomin da za su gane shi ya taɓa cutar kuturta ya roƙi Allah ya warkar da yi cewa kamar kamar ka ce kobo haka shine ya rage mishi a jikin shi to ya ci so ya zo aikin hajjin ma bai samu sarari ba sai ta talaka ne ana fama da kai wata shekara ya samu sa a lokacin mari na khalifa ya ganshi ya ce kai daga ina ya ce daga karni ya ce kai ka taɓa kuturta ya ce duka ya gama ya ce to da Allah ina roƙonka alfarma ka roƙa min Allah annabi ne ya ce mu ce ka roƙa min to su mutanen garin sun gani ai saboda abin ana komawa suka dame shi sai ya gudu Allah ya sa mu dace idan mu sha din shine shine sahabi ai ko to kuma na sun ce ba mamaki waɗanda suka yi sahabbai masu maganin fa sahabban ne kuma to ya za mu gane wannan a suna nufin waɗanda suka yi musulunci a tashin farko ko Allah sai da ya ware su a cikin alkur'ani a cikin suratul tauba aya ta 100 yace wasabiquna alawwaluna minal muhajirin wal ansar sai yace wallazina tabauhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radwan wa adda lahum jannatin sai yace tajri tahta al anharu babu min ana saboda ana magana masu abun ne to dai mishi din sai Allah yace yan farko sabiquna alawwaluna yan farkon farkon musulunci minal muhajirin cikin mutanen da suka yi hijira yan makka wal ansari da waɗanda suka karɓi musulunci a tashin farko 'yan madina sai ce waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa to duka ba komai na shirya na yafe musu na yadda da su kuma na ije musu aljanna ruwan daɗi na gangarawa ba ta karkashi ba kawai tana gangarawa ne maka Allah ya samu dace to in Allah ya ware 'yan farko to ni da kai fa kun gane maganan ya sake cewa la yasawi minkum man anfaqa min qabl al-fatihi wa qatal wadanda suka bada gudunmuwa wa musulunci da dukiyansu ba za su taba yin daya ba da wadanda suka bayar bayan an yi fatahu makka wanda suka bayar kafin a ci garin makka nasu falalan yafi ne kawai an gane magana kaga Allah ma ya sake warewa kenan ko to shine zaka ce ba mamaki irin waɗannan sabban ne yan farko farko irin sayidina abubakar irin sayidina ali irin sayidina khadija irin su sayidina irin su bilalu irin su irin waɗannan saboda sun sha wahala an azabtar da su saboda addinin Allah ka san waɗanda suka musulunci a farko su ne suka sha wahalar musulunci amma da musuluncin ya ɗaukaka kuma alfahari ne ake yi da shi lokacin da mazala ya fito maka ai daga gari can za su zo su musulunta an koma ana yayin musulunci ne a yankin laraba ai to kaga a lokacin baka jin tsoron barazana kun gane magana baka jin tsoron barazana saboda can garin da can duk sun musulunta kawai alhamdulillah ko ina kana daga yatsan ka baka ce ni musulmi ne kuma ba abin da zai faru saboda kana da fawa to shine sai Allah yake magana wanda ake bukan su wanda ake kafa ma wuta wanda ake ma'azaba wanda ake su falallan su a wuri na na daban ne wannan shine fahimtar wasu sahabban game da waɗanda za su yi ga aljanna babu azaba babu mene babu hisabi wa kana ba'dhum wasu kuma suka ce tunda an bada dama ai fala allahumul ladina wulidu fil islam ba mamaki kuma waɗanda suka shiga wanda aka haife su a musulunci irin su sayyidatuna aisha radiyallahu anha da basu shirka ba irin su abdullahi dan umar wanda suka tsuru a ciki kanana kananan sahabban da irin su abdullahi dan abbas suka ce kila su ne tunda su basu shirka ba su kaga zalla tauhidi suka tsuru kuma a cikin shi suke kai falam yushriku billahi shay'a ba sada Allah da wani abu da wani Allah na daban ba wa zakaru asiya kai suka ta kawo fahimta mabambanta akan wannan matsala to dalilin wannan kuma bara dan tsaya a daidai nan gurin kun lura magana ɗaya annabi yayi amma ka samu bambanci fahimta nan biyu mai ruwayan ma ya nuna akwai wasu maganganun da bai kawo ba haka ne ko to haka ma matsala ta addini sai manzo sallama ya ce kaza ne to sai wannan ya fahimci kaza wancan kuma ya fahimci kaza kun gane magana duka akan wannan matsala din na yi ta buga misali a wurare mabu a karatuttukan mu daban-daban to dai mu shi abin da sana kawo muka wannan in su sahabbai zaka suna da fahimta mabambanta akan maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su bar suke ganin shi gashi a gaban su yana zaune to mu fa wanda muka zo daga baya ba ku gane ba wanda kake rayuwa da shi sai ya fi karantar halinka da ɗabi'unka in ka ce kaza kaza kake nufi ba haka bane sama da wanda ya do daga baya ke jin tarihinka yanzu misali waɗanda suka rayu da ɗan fodiyo idan a littafin shi na littattafan shi da yake rubuta irin su sai katal ikhwan din nan da sauransu idan yayi bayani sai sun fi gane me yake nufi a yaran shi sama da wanda ba sa bara mana misali matacciya amma dai tunda ni wanda na santa ne zan yi shine misali yanzu sai na ga rubutun mala ahmad algarkawi an gane maganan akan matsala ko na jifa tawan shi a media kun gane maganan akan matsala kaza to lai sai na fika baka tambaye ni rantsuwa ba sai na fika fahimtar me wani sako yake nufi saboda na zauna da shi kun dan gane me nake cewa kaga zai yi misali kai ka kawo fahimtar ka ni kawo na ko saboda na san shi baya san irin wannan abu ku gane maganan to kila munasaba ne ta sa ta tilasta shi ya ba da fatawa akan wannan matsala amma ba akan ta yake rayuwa ba kun dan gane me nake cewa na'am bari mu mana misali shi a kafin malaman Najeriya duka duka kafin malaman Najeriya ina ce duka duka duka shine wanda ya fara cewa niqabi dole ne niqabi da mata suke sa fuska ya ce dole ne shi akai akai kuma ya ce dole ka saboda mai tsanani ne kun gane maganan to dai mushahidi shine misali tashin farko sai kai mamaki sai a dauko maka masallacin malam kuma zai ga wasu mata ila ɗaya biyu kuma ba niqabi a cikin to akwai waɗanda za su ke ganin idan mace mata zo masallacin ba niqabi duka za ta sha kuma mata sukan zo ba niqabi ba abin da ake ce musu kun gane maganan to kaga ainihin na sani ya bada fatawan bari a muku wani misali guda ɗaya yanzu misali kamar ba fata ba sai ni in ba da fatawa ai kaga ya kamata akalla kalli a gani a jikin yayana haka ne ko so na yi karantarwa a makarantar malam na shekara uku shine malam da na dawo wannan dawon nawa makarantar shi ne daman walhaman babun da muke wannan muke nufi shine komai da yake shiga kai tsintsiya wannan sai ya sani ake siye kuma shine komai ko yanzu ana ƙara gini a masallaci a makaranta offset to dai mu shaidi shine sai na je ina karantarwa sai na ga yarinyan shi autan ana ce mata sautatu aji na ma wanda na taso din ajin take ita yarinyar bata wuce irin shekara goma sha biyu zuwa sha ɗaya ɗaya nan wajejen take sauda amma kuma ne mamaki yara duk ƙanana ga su nan da niƙabi amma kuma ita ba ta sa niƙabi yar gidan shek ahmad adam algarkawi na cikin shi ba fa yar ƙanin shi ba ne ba fa yar kawo ne ko wani ka za kan kawo mutum gidan a zauna kuma ka rinka amfani da suna ba haka ba ne yan shi na uwar gidan shi ne ma wanda yake tare da ita yanzu presenting kasan kuwa ai karshen magana kenan na'am ba wai wanda sun rabu ba a suna nan tare a haɗe yanzu sai na mamaki ya haka kun gane maganan to kaga yanzu misali wani in ya gani sai aka ce wannan yar gidan Malam Ahmad ne sai aka ce ba niqabi ya fuskanta kuma ta kai shekara 10 wanda kanana ƴan shekara 8 za gansu da kananan niqabi suna makale da shi to kaga ni idan ka tambaye ni zan ce na san dalili ai kun gane maganin kuwa sai aka capturing video in the next 20 years sai a ce a yana tuka yana warwara ga 'ya'yan shi ba kun gane maganar ni na kalla sai yi dariya sai in ce maka baka sani ne ba ran na sai tambaya aboki na shi gaba makaranta na ce ya kasa kuri saboda ita kaf ita ce ba ta sa niqabi kuma 'yan shi na cikin shi ina maimaita maka sai ce mun sikila ce kuma nata yayi wasu ma dan yarinyar da zaka taka ta to in Allah ya dishe gargari sai an mata ƙarin jini wace wata uku wai saudatu lafiya kai zai wahala a in yana da larura daga cikin kaddara to akwai wannan to kaga wannan dukkan ne na sani kai baka san shi ba ai kun gane yanzu ina so mu dawo wajen sahabbai ne idan sahabban da suka rayu da annabi yayi magana sun samu bambancin mene kun dan gane maganan to karisa maka wancan karin baka sai ya zama idan ta sa niqabi numfashinta yana daukewa to kaga dole a kalli maslahar rayuwarta da mutuwa za ta yi to kaga yanzu misali in kace yayi tuka da warwara ni zan ce maka bai tuka da mene ba tunda li kulli qa'idatin shuzuz kowace ka'ida tana da iyakaci ba akan ce karkaci bushe ba Allah ya ce in kaji zaka mutu ka gane baka samu komai ba shi kuma idan da zaka yi dan tseni ka ce kai ba zaka ci ba bushe Allah ke in ka je lahira an sa zaka yi bakin wahala zai baka Allah mai duka yace in ce ka cin ka kici ka mutu kaga tambaya ne an sa kun gane magana to kaga ni da nake wurin ai naji na san dalilin da ya sa me ne ba ta sa me ne ba wai shi ya janye fatawan shi bane ba kuma wai saboda ba za ta sa bane ko an rasa kudin siye ne a'a wannan larura kuma kaddara sai ta sami yanci ne cikin shi kuma sauda har yanzu ba ta sa niqabi me yasa nace maka har yanzu saboda ai yanzu still tana da kiran ani na sani ai karewan wani misali ka sani yanzu presently dawowa na gida tana aji na ne ma ni ba wai sai an tashi irin break din nan ne zanganta ba a tana zaune ne kuma suna da system din malami da aka sa shi a aji shi ya ci gaba da musu darussa da sauransu ba irin na wanda ake exchange exchange din nan ne ba kun gane magana to ta haka ina tare da ita kusan tun daga karfe 8 na safe har karfe 5 da rabi sai dai kace akwai lokacin break lokacin azhar da zai ci abinci bayan an yi sallah da sauransu amma dai ina ajin ni an ban ma kuma full ne ma ina ajin wai dai ina tare da ita ne wai ka gane misali Allah ya sa mu dace to kaga ai ina tare da gizan fi sanin waɗannan ko matsala din so sahabbai suka samu wannan to kenan malaman da suka biyo baya su ne min babu mene aula su suka bi dacewa a samu mene bambanci to abin da za na kawo wannan shine wani lokacin sai ga an dage an dage ana ta fada magana annabi ne fa kai ka fahimta ni ma na mene kuma kowanne yana da mene ko ita wala fa barnawa zo yi mene zo yi naka kun gane magana kuma kowanne mai yana da hujja mai karfi wanda ya rike kaga kan me zan zaka ce dole sai na yi naka
tashi a fi masayin kawai ko ya ce wala ya tauna wala ya tsayyaruna wala rabbi mai tawakkali na gobanki suke dogara kano kashi ta bin mai sani sai kashi ta dan mai sani ya ce wadda Allah ya tsala da minu Allah ka roƙa mana ya rabar su da salama Allah ya sa ya zama cikin su kala ya ce a tabbin kana cikin su kala kala wajen da aka wani mutum ya sake mutuwa fakala ya ce wadda Allah ya tsala da minu ka roƙa mu Allah ya sa ya zama cikin waɗanda za su yi ra'adana babu azaba ba mai sani wakala sai da wani mai ce sadar ka biya wa kashe kashe ruwa to a dan kahon da ruwa shi wato shugaba kamar yadda na faɗa wani lokacin ya karkar da maslaha fahimtar guda biyu da na ce malamai suka yi akan wannan shi ne wasu malamai suna ganin shi mutumin munafuki ne shi kuma annabi salama a kawaici da kunya irin nashi baya so ya kira shi munafuki saboda za a gane shi da adare shi wasu malamai suka ce wannan shi ne fahimtar su shi yasa annabi ya ce an riga ka wanda munafiki ba zai samu wannan matsayin ba to kuma munafikan suna sallah suna komai ana miki a komai da komai da tsaki wasu malaman suka ce a da annabi ya ce kwashi ya riga ka shi a fahimtar su shi ne aikin da shi wanda mutum na biyu yake yi na ibada ba ta kai samu wani rankin an gane maganin daban-daban amma da shi abin da annabi ya ce kawai ya ce wa kashi ya riga ka abin da yasa malaman suka samu fage na yin magana shi ba ta za a ce mutum dubu saba'in mutum ɗaya ya ɗaga hannu ya ce a sa shi a addu'a an ce kana ciki saura dubu sittin da tara da ɗari tara da tasa'in da tara a ce mai wani ya riga ka in ga da listin haiko ya wasu idai in kila akwai matsala ko kamar da malaman suka ce kila munafiki ne shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ana kawai shi kawai sai a riga ka ba rufa ma asiri ba ko kuma a mumuni ne da gaske mumun normal normal ne amma kuma bai cika quality abin da ake nema ba har da zai samu wannan matsayi sai ce kawai a riga ka kawai kuma sai ku lura da lafazin annabi ba ce banda kai ba akwai bambanci tsakanin banda kai da an ce banda kai za ka ji wani abu a nan ka sai ce an riga ka yawwa an riga ka kaga lafazi ne mai tausi Allah ya sa mu dace wa alaikum assalam to
mai da aka ce wanda aka musu addu'a
ko ka samu lafiya wannan malamai suna magana ba matsala ba su kuma sauran mutanen da su ba su na addu'a sai dai ake masu malamai ga sadaka kuma na a yi maka mana addu'a shi ne wannan akwai ɗan kace na ce kun gane ko nake an saba da shi ko ka san mutanen ma an saba a ba malami kuɗi ko musamman mata da ake addu'a iyaye ko za su ga kuɗi ma iyayen ko ko ka koma na kuɗi a wa iyaye addu'a wato muna da wani abu akwai abin da ba mu gane ba a mutum ko da ba mu fasiki ne ba shi da zai misali mun yi bayanin fasiki ne addu'a da zai ma baban shi kuma yana saurin karuwa shi kuma shi kawai wannan kuma an bashi a matsayin mu musulmi ma'ana ko da bai da qualities din ma'ana wasu kyawawan halaye da ɗabi'u sun su amma ɗaga ruwa ne kan ubangi kuma yana samu sannan shi kuma albarkar wannan ya haifa shi ba ba ke dango yana samun wannan alfarman da bonus da shi ba to wani lokacin mu abin da ya sa ni abin ni fahimta observing din da na yi shine kullum ana ganin malamai su ne na kusa da Allah ko ba haka ba ne na'am wata rana fara mantawa yana wa'azi a juga akan munasabar sadaka sai ina kamera ne akan muhimmancin sadaka babban dan ardan da muka zo ɗaki muna fere sai ya ɗauko ɗari biyar ya ce gashi sadaka na ce riga kuɗin ka ɗari biyar ni ba na ma wa'azi ne saboda ka bar sadaka ba sai ya ce a ma da maka ne ce a kanki ni na kwadaitarwa ne ta yi ka da za ka samu ka basu ba da ya fi maka su galibi abin da aka bari shi ne in malamai sun yi eh haka ne tabbas su ne magada ne ne annabawa amma duka wannan ba shi ne ake nufin ka yi ta ba su kuɗi da sauransu ba tunda musa ban maza Allah sallallahu alaihi wasallama ba ruwayan a gace misali suna ta cewa a sukan yi addu'a an gane magana maza Allah sallama ma yakan musu addu'a amma wannan dai ayya sani na daga baya ne aka same shi malam ga shi ma iyaye na addu'a da sauransu amma fa wanda hadisi ya tabbatar ita da ta bada kuɗin ita ce garanti kun gane magana ita da ta ita ita ita wanda ta bada cewa da sayi kenan yawwa shi wannan ya gane abin da nake nufi ita ba ta bada wanke ba amma iyayenta addu'a to ita ta ce babana Allah ka ji kanki ya fi wannan malamin da ta bashi wanke ga asarar kuɗi ga kuma rashin tabbas shi ne magana wani magana ba zai ba ko da ya yin ba amma dai shi a titi ya ce ne an waladin salihu shi ya ce ɗa ne a yi ce malami ya ba
da akwai wasu mutane da suke dabara kamar suna ma Allah wayo misali kamar yadda hadisan manzo Allah ya kawo hadisan cewa sai tana da tsarki kamar yadda ya kawo misali da wannan eh bawan Allah.
sun mazakar rajula ba ko in yi addu'an gaskiya ubangiji ba zai karɓa ba saboda ayyukan da yake yi na oh na gane eh yaje ce malam ga wannan mana an bi ta bypass kenan shi ba wato kuna ji shi ba wato Allah dai tausaya mana Allah ya ba mu ikon neman halas shi fa gaba ɗaya duk wata hanya wani kuma zai ce a to ai yana ta neman ranar kuma ga yana kalaci wani yana ta rayuwar shi ne wani kaza kaza kaza kaza shi Allah yana talala amma baya kyalewa kan malamai suka ce yumhil wala yahmil ma'ana Allah zai iya barin bawa ya ci iyan shi amma kuma wani kyale shi ba fir'auna ba irin iskancin da bai ba amma kuma ya kawo shi kun gane magana sannan kuma wanda aka rubuta mishi arziki shi ba sai ya samu yanzu wannan ba wasu na ke da nabin ba suna karɓar miliyan sa naira wallahi wannan kudin da suka karba yadda sun yi hakuri sai da ce jinkiri amma wallahi sun tara su haka abin yake kuma ba su isa su ƙara naira ba duk ranar da za su kira na ƙarshen kuma kwanan shi zai ƙare kuma ba za ci wannan kuɗin da shi ba wanda bai isa ya ƙara naira ba akan miliyan da aka rubuta musu mana maganar ka da ka ce yana cikin yana cin haram ya san da wuya karɓa addu'a shi mana ya je wurin malamin sarki ya ba shi kuɗi yaushe ne to ai kuɗin shi ma kuma kuɗin haramun ne da aka sai rana nan dai an yi a Allah ya sa mu dace yawwa amma amma abin da ya sa ni nake fahimtar wani lokacin mutanen mu tasirin wasu malaman ne a wurin su da ni da na taba ganin wani malami da yake cewa masu harkar gwamnati su je sato kudin su za su tsarkake musu da kawo ayan kurani kuzmi na amma ne yin sarka ta kudin yuru Allah ya sa mu dace. wai ɓarawar gwamnati yan siyasa ma ya ja ke nan ko wani siyasa sato su ba su za su tsarkake musu wannan kuɗin saboda ya Allah ya ce bari salama ya karbi zakka ya musu addu'a ya tsarkake su daga datti na jikinsu da datti kuma na dukiyarsu kaga za ka gwagwada ba ta rayu wanda ya rito na ba ga ga kaga yanzu misali kuma wannan malami ne ya jawo aya ya jawo aya ya jawo aya ya jawo aya ba zan ce ya jawo hadisi ba Allah ya sa mu dace wata shi fa gaskiya guda ɗaya ne za mu gyara ko mu gyara baban mutum fa idan yaro ya mishi ƙarya fa sai ga ya mishi faɗa sai sai ce madaran yanzu shi aure shi yaro wayo ne shi din ma zai je wajen abokan yana cewa ba bin gane ba fa shi aure shi abu kame ne kai kuma kai tun da kana kallon ɗan shekarun na shi ne yaro ɗan shekara shi ne mai sani da haka ka bar shi yanzu ya maka waya ba da ba za su yi abin da ba ka so ka hana sai sa mu ka daga kyakkyar zai shafi wala can idan ya ji baka ce ka wanda ce ba wata ikar da ba kai kuma ka me to in ka yarda da wannan a matsayin yaron da ya ka daga mishi kafa ne to haka muke ma Allah ya yi ne ya mana komowa amma zan ma Allah wa irin wannan bypass din ba dan Allah hankali zai kama yanzu kai ka yarda wannan abin da yaron ya maka ya maka wayo ka dai kyale shi da ya fi mana subhanaka allahumma wa bihamdika sallallahu alaihi wa sallam